na bismillahir rahmanir rahim wannan shine darasi na uku a cikin jerin darussan wannan littafi da Allah ya sa muka faro za ku mu tashi ne akan aka samu tashbih wa alaikum salam wa rahmatullah to
na ga dai misalin da aka kawo wajen wajen shi na'am
za ka ga harkar jana yana da gari shine ce wajen shabahi za ga ko dai jar majrur ko dai hal to sosai sosai kwa sosai iya zuwa ba sai harkar jana ya gari ba sai harkar jana ya gari eh ba su sosai kwa hal kenan wa alaikum assalam wa rahmatullah inda can na biyu kaga yace ne salmai kama shine wajen shaba anan ga da nan sun fada ko to alhamdulillah to to ya to yayi daidai eh yayi daidai amma mu lokacin da muka yi malamin abin da ya nuna mana shine fi adam istiqrar eh kaga wannan ma yayi yayi daidai din to zamu je aka samu tashbih aka samu tashbih times of simile to jama'a ina fatan zamu bayan zamu hankalinmu zai dawo nan ne hankalin mai dawo nan saboda zamu yi shi allo tukuna sannan ne sai mu sai mu je cikin littafi kun ga yanzu ba maganan waye mushabba waye mushabbahun bihi waye adatu waye a'a yanzu kawai tafiya ne kawai to ga waɗansu misalai da za mu gani yanzu idan muka ce anta kal'asadi filkuwa waljura mu kula da kyau anta kal'asadi kai kayi kama da zaki filkuwa wajen ƙarfi waljara'a da kuma jarunta mu lura da kyau anan ina adatu dinmu ita ce kafin ko? masha Allah to ta kula da an kawo adatu tashbihi ana ce mishi mursal mun gane tashbih ya zama mursal at-tashbih al-mursal huwa ma dhukirat fihi al-adatu at-tashbih al-mursal huwa ma dhukirat fihi al-adatu adatu din nan baka kumanta suna ne harafi ne fili ne duka dai barin mazan mana gwari-gwari ne أنت كالأسد في القوة والجرأة to ku lura da kyau na muduba muduba nan yanzu kafin din nan sai muka ce anta asadun fil quwwati wal jur'a kai zaki ne wajen karfi da jarumta ina adatu nan malfuza ce ko amma nan kuma malhuza ko to ta kula da nan bangaren kawai nan bangaren tashbihi ya zama mene muakkad Allah sadi ana ganewa don wannan fa sai mun dan kula da kyau أنت كالأسد في القوة وال والجرأة كو من غنش كو أنت كالأسد في القوة تقول هذا نن إن أنا وجه الشباب دمو في القوة والجرأة كو to ta kula da gashi an kawo wajen shaba tashbihi sai a ce mishi mufassal implicit ko mufassal mun ina fatan muna ganewa ko to idan muka ƙara anta kal asadi fil quwwati wal jur'a ko mun ji cewa idan muka kawo wajhu shaba tashbih ya zama ne mufassal ko to yanzu wajhu shaba din zamu share shi sai mu ce anta kal asadi sai mu tsaya kawai shiru mu shiru haka ina wajen shabahi ba shi ko to ta kula da wajen shabahi tashbihi ya zama mujmal ambiguous mujmal mun binci wannan ko masha Allah sannan kuma za mu iya maimaitawa mu ce anta anta asadun anta asadun ina adatu mahzuba ko ina wajen shabahi mahzub ko to wannan tashbihin ta kula da babu adatu babu wajen shabahi ya zama tashbihun baligun ya zama balig tashbih balig na'am na'am to bari mu sake bayanin sa a gurguje anta kal asadi fil quwwati wal jur'ati kai kaman zaki ne wajen karfi da jarunta anta mushabba ka mushabba ada tashbih jar al asadi mushabbahun bihi fil quwwati wal jur'a wajen shaba to ta kula da adatu ga ta an fado ta tashbih ya zama mursal mursal akwai hadisi mursal ko ya zama mursal me yasa limaza sara mursalan li'annan ada mazkura li'annan ada mazkura saboda an fado ita ada ta din ya fi an bince wannan ko sannan kuma a jumla ta biyu anta asadun fil quwwati wal jur'a kai zaki ne kawai wajen jarunta da da karfi da jarunta ina ina adatu ba ta ko mahzufa ko to shikenan tashbih ya zama ne ya zama muakkad ashe bambanci tsakankanin su wannan mursal akwai adatu muakkad kuwa babu adatu ya fito to alhamdulillah sannan idan muka dubi na uku anta kal asad fil quwwati wal jur'a kai kaman zaki ne wajen karfi da jarunta anta fil asadi anta mushabba ka mushabba adatu tashbih wajar al'asadi zai zama wajen mushabbahun bihi fil kowace wajura ga wajen shabai ko to ta kula da bi itibari hadha tarf bi ma'ana bi gaddina bi gaddin nazari ila wajen shaba wa kad dhikr fi hadhihi fi hadhihi jumla to fa tashbih huna yu'tabar mufassalan ma'ana tashbih anan zai zama mufassal me yasa zama mufassal saboda an kawo siffan law su'ilta عن الصفة التي شارك فيها المشبه مشبها به ماذا تقول في الجرعة ولا في القوة والجرعة da za a tambaye ka shin wace siffa ce mushabba da mushabbu biyu suka yi tarayya za ka ce menene za ka ce wajen karfi da jarunta saboda an kako sannan na gaba an ta kashkal asadi kai kaman zaki ne to ina siffan wajen mene da za a tambaye ka so dubu ba za ka iya kawo ba ko to tashbihi nan ya zan mene mujmal a ya zan mujmal mujmal gashi kun gane ku nuna da kyau mursal da mu'akkad kishiyoyin juna ne ko ba haka ba na akwai adatu nan ba adatu sannan kuma ina zuwa tashbihi mufassal shine wanda aka kawo wajen shaba tashbihi wanda ba a kawo wajen shaba ba amma akwai adatu wanda ba a kawo wajen shaba ba kishiyoyin juna ne idan da adatu da wajen shaba ya zama mufassal idan babu wajen shaba ya zama mujmal sannan tashbihin da babu adatu ba wajen shaba kawai da kuma shabba sai mushabbahu bihi kawai ya zama mene balig ya fita wannan ko eh to ga aro aina kin kullura to ai abin da yasa na sa anan saboda ga aro na yi indicating sai dai bari in gyara rubutun domin idan na sa shi anan kamar masu kallon mu wanda za su kalli abin sai su ɗauka nan kamar blank ne babu komai ga ci gaban sentence ɗin jimlan ɗin shi yasa eh shi wannan ba matsala insha Allah ta'ala na'am eh eh za ka kula da gefen nan dan point of view din ka kawai na eh na'am sosai masha Allah amma kuma za ka muka iya hada guda biyun at the same time kun gane kamar wannan tashbihin ba ga adatu ba ba ga wajen shabi ba ka iya ce mishi tashbihi wani iri mursal wa mufassal babu laifi mursal wa mufassal kamar nan ina adatu ba ta ko amma ga wajen shabi ko hadha tashbihun yu'tabaru mu'akkadan wa madha wa mufassalan kamar nan tashbihi ne wanda yake mursal mufassal afwan wannan zai zama tashbihi ne mu'akkad wa mufassal amma wannan fa mursal wa mufassal wannan kuma fa mursal wa mujmal ko wannan kofa ba ma zai dauki zai dauki muakkad kuma zai dauki mujmal to kai tsaye kawai wannan ma ka ce mishi balik kawai mun bayyana wannan ko na'am na'am eh mursal mufassal wata abin da ya sa ba mu yi shi a sentence guda ɗaya ba saboda wani zai da rikici amma dai da muka maimaita jimlolin muka yi shi gwari gwari haka to in Allah da za ku ɗauka amma yanzu bayan cin idan mun kula da kaza za mu ce mu tashbihin kaza an mun kula da bangare kaza za mu ce mu tashbihin kaza to kun ga yanzu ai mun sake koma kuma mun sake ɗaukowa mun haɗe ina ganin insha Allah wannan shine mafi saukin hanyar da zaka bi wajen karantar da shi jama'a mun fahimci wannan ko ina mushabbahu bihi da mushabba anan anta da da da al'asad ko duk kuma hissiyani ne to kun ga tashbihi baligi din nan ya kai kasa ko na'am to wani sirri da zamu gane malamai akwai sanda tashbihi idan aka zo shi mushabba ba ma za a kawo shi ba kawai sai dai a kawo mushabbahu bihi to shi ma balig ne shi ma zama balig mu duba fadin Allah madaukin sarki game da maganan waɗannan munafakai can munafakai ne ko ko kafirai da yake cewa summun bukumun umyun fahum ka gani kaddara shi shine kaga summun wannan khabar ne ina mubtadin shi hum za kaddara ai hum ka summin waka bukumin waka umyin ku gane shi ma summun bukumin umyun shi ma tashbihi ne baligi wannan kenan a tashbihi baligi wani lokaci har mu mushabba ma za a iya share shi sai dai kawai kaga mene sai dai kawai kaga mushabbahu biyan ka maka wanda shi mushabbaha din akwai fahimta tsakaninka da wanda kake magana da shi akai ya ce ne can can da ya ce ayam inna lalzina kafaru sawun alaihim an zarta mamlam tuzirhum la yuni khatamallahu ala qulubihim wa ala sami wa ala absarihim wa lahum adhabun azim ko sai ce mene na'am wa minan nasi a to kafin nan summun bukumin umumin fahim la yarji'un okay gaba ne ko eh na'am kamar sai lazi sauka da naran falamma adad ma haula to kuma ja auka saibin min as-sama'i fi dhulmatin wa ra'dun wa barq wa barqun yajaluna sabi'ahum fi adhanihim min as-sawaiki hadar al-mauti wallahu muhitun bil kafirina mun yi gaba ne zahaban Allah bi nurihim watarakum fi zulmatin la yubsirun su waye yake nufi da summun bukumun umyum su dai wadanda aka ambato a baya kun gane to saboda kai mai magana ka san wadanda ake magana akan shi yasa sai aka ce kawai summun bukumun umyun ban sani ba ku kun gane to tsakaninka da mai magana wanda kake magana da shi idan ka zo zaka kawo tashbihi haka baligi in dai akwai masaniya akan wanda kuke magana a kansa to kai tsaye kawai zaka iya kawo khabar kawai sai ya zama shine tashbih biligi kawai misali kana magana akan wani malami da kare misali daga sani rijiyar lemu Allah Allah Allah Allah Allah ya jikan shi Allah saka mishi da alheri shikenan kana bayani kuna magana ne akan shi zaka ce ah ha ai wannan malami asadun kun gane asadun wa mene wa fathalun kaga dai kana mene ne wa kake nufi da asadun waye kake nufi da fathal shine dai mun bance wannan ko to Allah ya sa mu dace Allah shi mana jagora to kai tsaye yanzu insha Allah subhanahu wa ta'ala zamu shiga cikin jumlolan mu na malam نعم نعم Allah saka dalhiri gaskiya ne menene na so in faɗi wannan Allah ya wadi ku ba meye fa'idan sanin tashbihi mursal muakkad mujmal mufassal baligh shine tashbihin yana da mataki mataki ne akwai mai ajin farko akwai mai aji na biyu akwai mai aji na uku akwai mai aji na hudu yanzu idan na ce maka kai ai hancin hancin mummuni kamar kan biro tashbih wannan yana da saukin ganewa ko bai da sauki sha Allah amma idan na ce maka kaga hancin wane kamar kan biro yana da saukin ganewa amma sai na ce maka hancin kan biro ne hancin shi kan biro ne yanzu na baka aiki me aikin da na baka sai kai hararo me ya kan biro yake sannan sai ka gani ya ta ina ne suka yi musharaka tsakanin su so tashbihi balig shine mai first class sai wanne kuma ba sai wanda yake mujmal sai kuma wanne mufassal sai kuma wanne sai kuma mursal shine wanda yake kasa domin shi mu'akkar shine zai zama na kusan na karke ko domin shi mufassal mursal mufassal ba wahala wajen ganewa kun gani amma duk inda aka ɓoye maka siffan da aka yi tarayya ba kuma a datu hai wannan tashbin ya kai ƙurewa mun banci wannan ko auka zulumatin fi baharin lijigin ya gisha kuma min faukihi masha Allah to bari mu je mu tahlili ko al'amsila misalai ana kalma'i in raditu safa'an wa idha ma sakhittu kuntu lahiban ana kalma'i ni fa kaman ruwa kaman ni fa kaman ruwa abin nan kaman ruwa ne wato ni nayi kama da ruwa ni fa da nake muku magana nan nayi kama da ruwa ana kalma'i safa'an nayi kama da ruwa wajen haske in raditu idan na yarda to ana za mu ce mishi mene mushabba almai ba adat okay ada kafin adatu ko almai mushabba ko safa'an to wannan tashbihi mai wani irin tashbihi ne bisa ga aka samu din da muka yi nan kaga tashbihi ya zama mursal mufassal mursal bi itibari anna al-ada mazkura wa madha aidan wa mufassalan bi itibari zikiri wajen shaba shikenan na biyu kuma sirna fi lailin bahimin mun yi tafiya cikin wani dare mai duhu ka annahu al-bahru zalaman wa irhaba kai ka ce teku ne zalaman wajen duhu wa irhaban da firgitarwa tsoratarwa yad'una na ragaban wa rahaba ga karmancin ko ka annahu ka anna adat tashbih hu mushabba al-bahru mushabbahun bihi zalamu in haba sai zama wajen shaba to tashbihi bi itibari la hadila hadila aqsam zai zama mene mursal mufassal barakallahu fikum qala ibn rumi fi ta'sir gina'i mugannin ibn rumi ke cewa wajen nuna tasirin wani waƙan mai waka yake cewa fa ka'anna ladhata sautihi wa dabibaha sinatun tamashsha fi mafasilin wa'asi fa ka'anna ladhata sautihi kai ka ce dadin sautin wannan mai waka ya ji shata ne na waka shi kai misali ba wannan wakan shatan wallahi kai ka dauka dadin sautin sa fa kana lazzatu sauti lalle kalman dadin sautin sa yayi kama da wada bibaha da taushinta yayi kama da sinatun gangadi la ta'khudhu sinatun wala nawm tamasha wanda yake tafiya fi mufasalin wa'asi a cikin gababban mai bacci haka ka anna adat tashbih ko adat tashbih wa nasbin imma ka kara lazzata sautihi wadda bibaha sai zama mushabba sinatu zai zama mushabbahun bihi amma babu wujin babu wujin shafi anan to sai mu ce wani irin tashbihi ne wannan mur bi itibari tarfil ada mursal mujmal alhamdulillah qalibun wa qalibun mutasibun mutasi ke cewa wa ka'anna ash-shamsa al-munira tadi narun jalathu hada'idu dharrabi wa ka'anna shamsal munira kai ka ce ranan nan mai haske dinarun zinare ce watan rana mai haske ta yi kama da dinare jalatu hada'idu darrabi hada'id jami ne na hadid karfe amma na nufin guduma a darrabi su ne masu gursineti gursineti waɗanda suke yi suke yi suke kera zinare ko kuma su wanke ta su gyara ta idan ta yi datti su sa ta auta in sun sa ta auta ta yi taushi sai su fito da ita su dake ta da karfe kaga da tin na ka kaba har su gyara ta ko su goge ta wai yana son ya nuna maka rana ta yi kama da narkakken zinare mai haske afwan ranan ta yi kama da dinare mai haske wanda guduman masu gursineti suka kera suka gyara shi كأن أداة تشبيه ونصب الشمس مشبه الشمس المنيرة مشبه دينار مشبه به تو تشبيه وانا وانا إيريني مرسل سبو دقا أداتو أما كما با مجمل سبو دباب وجه الشبه أنت نجم في رفعة وضياء كيف كمان توراروني وجن دوكك وضياء دهسكي تجتليك الأيون وانا إذا نوكي هنغوكا شرقا ta sashin gabashi wa garba da kuma sashin yammaci na'am aljawadu fi salati barkun khatib aljawadu in garman dokin nan barkun khatibun wani irin walƙiya ne mai ɗauki idan mutane fi salati wajen mene sauri aljawadu zai zama mushabba barkun khatib zai zama mushabbahun bihi fi salati zai zama wajen shaba to mun ga babu adatu ko tashbihi ta nan gudanar ya zama ne muakkad barkun khatib a fi sur'ati ga wajen shaba ya zama mai ta kula da nan mufassal kaga mu'akkad mufassal alhamdulillah anta najmun fi diya'in wa rif'atin kai tauraro ne wajen daukaka wa diya'in da haske tashtarikar uyunu sharkan garba wanda idanu ke hango ka ta sashin gabashi da kuma yammaci kaga anta zai zama ne najmun aga anta mushabba najm mushabbabi fi diya'in kaga wajen shaba ko to babu adatu muakkad mufassal ai anta kan najmi za fa ka iya sa adatin ka kaddara ta ba anta kan najmi fi diya'in kaman can ajawabu kabarqin khatifin fi sur'a wa qala mutanabbi gadi ita da masayfu dawla safara mutanabi a lokacin da sai buddola fito zai tafiya sai yake cewa shi sai buddola sarki ne wanda yake mai kyauta shi mutanabi mawakin sarki ne to lokacin da sarki ya fito zai tafiya ga mawaki kuma ya zo to kai kaga za a tsaya wani saurare shi domin ta ina ne suke samun abinci fa ne ta hanyar sarki sai yake cewa aina azma'ata ayyu hadhal humamu ayu hadal humam ya kai wannan shugaba alhumam bi ma'ana as-sayyid shugaba aina azmata yau kuma ina za ka ne mai gida nahnu nabtur ruba mu mu ne itin jigawa wa antal gamamu kuma kai ne girgije anta nabtur ruba anta mushabba nabtur ruba mushabbahu bi ina adatu bata tashbih ya zama ne muakkad ta kula da nan ina wajen shaba tashbih ya zama mujmal kaga mu'akkad mujmal wa antal gamamu kai ne girgije kai ne girgijan shi ma ne iri ne wannan mu'akkad mujmal wa qala al-murakkash murakkash ke cewa annashru miskun wal wujuhu dana nirun wa atraf al-akufi anamun annashru watan kamshin turaren nan ko kuma tashin kamshin turaren miskun miski ne kawai walujuhu fuskoki kuma da nanirin dinarora ne wa atrafil akuffi sannan gefen yan akaifa anamun yayi kama da wani fure da ake ce mishi anam dan yace da ake ce mishi anam kaga annashiru mushabba miskun mushabbahu bihi alwujuhu shima mushabba da nanirin mushabbahu bihi wa atraful akufi mushabba anamun mushabbahu bihi wannan tashbih za ga wani iri ne balig ne kawai ma balig ne domin ba a dace ya zama mene muakkad ga waje ba a waje shabi ya zama mene mujmal kaga at-tashbihul muakkad za'id mujmal yusawi balig wato kamar ka ce tashbihi muakkad plus tashbihi mujmal is equals to balig kun gane a tashbihul mu'akkad za'id shine plus za'id mujmal yusawi shine is equals to balig kawai mun bince nan ko to a gurguje ga tamrina kasa zamu amsa koda guda ɗaya mu wuce kala mutanabi fi wani kafur mutanabi ke cewa yana yaban kafur idan niltum idan niltum minka alwudda falmalu hayyinun wa kullu alladhi fawqa turabi turabun idan nilta idan niltu idan har dai na sami alwudda soyayya minka wawun din nan musallafa ce alwudda alwadda alwidda idan niltu minka alwudda idan na samu soyayya da gare ka falmalu hayyinun to ai dukiya mai sauki ne dukiya abu ne wanda yake mai sauki sassaukan abu kawai wa kullun ladhi fawqa turabi kun dukkan ma abin da ke bayan ƙasa turabun shi ma sai zama turba kawai mana to kun ga alu falmalu hayyinun babu adatu ya zama ne muakkad eh kafin mu zo balik din falmalu hayyinun fi mene babu kaga babu adatu ya zama ne kuma mujmal kaga muakkad mujmal in ma ka ce balik shi yayi وكل الذي فوق التراب تراب الذي فوق التراب تراب الذي فوق التراب تراب كاغا بليغ نشما مجمل mu'akkad mujmal balig ne wasafa arabiyyun rajulan wani balaraban kauye ya siffanta wani mutum yake cewa ka annahu naharu zahiru wal qamaru al bahir alladhi la yakhfa ala kulli nadhirin kai ka annahu naharu wallahi shi yana mutum nan da nake bufa kai ka ce shi yini ne az-zahir mai haske wal qamaru al bahir kuma yayi kama da wata mai ƙayatarwa ko mai rinjaya wajen ƙayatarwarsa allazi la yakhfa ala kulli nadhir wanda bai boyuwa ga dukkan mai kallo kaga ka annahu naharu ka anna adad tashbih ko wa nasbin hu shine mushabba annaharu mushabbahu bihi annaharu zahir mushabbahu bihi wannan tashbih zai zama ne mursal mujmal shamil jiddan والقمر الباهر الذي لا يخفى على كل ناظر aga alkamarul bahir ai wa an ai wa ka'annahu alkamarul bahir kuma kaga alkamarul bahir wannan mushabbahun bihi ne wannan to ina adatu bata ina wajen shaba ba shi kaga tashbihi baligi kenan zurna hadikatan kai abin sai wanda ya gani ai mun kai ziyara ga wata lambu ka an na haifin dausu wallahi ka kaci a jannin firdausu ne fil jamali wajen kyau walbaha da kwarjini ka an na ha lamirin ha ka an na afwan adad tashbi wa nasbin ha mushabbahun alfirdaus mushabbahun bihi fil jamali walbaha wajen shaba to wannan tashbihi wani iri ne tashbihi ne mursal kuma mufassal alhamdulillah al'alimu siraju ummatihi fil hidaya wa tadribu wa tadribu da dalali al'alimu kaga shi masani malami siraju siraju ummatihi shine fa fitillan al'ummarsa malami fitilla ne wajen al'ummarsa na'am subhanallah na'am al'alimu malami siraju ummati shine fitillan al'ummarsa to yan uwa kun ji matsayin malamai to Allah ya ba mu matsayin nasu fil hidayati wajen shiritarwa wata dibdi da zalami da ɗaiɗaita duhu jahilci kenan al'alimu mushabba siraju ummatihi mushabbahu bihi fil hidaya kaga wannan babu adati ko to tashbihi nan ya zama wani iri ya zama muakkad mufassal ko subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk